الشيطان اللئيم الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه الحمد لله الكريم المنان الحمد لله الملك الجبار الحمد لله الواحد الأحد الحمد لله الذي له كل الخلائق تسمد صلواته وسلامه على المصطفى الكريم نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka muna isar da sakon gaisuwa ta addinin musulunci sakon gaisuwa ta yan aljanna tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode wa Allah madaukakin sarki ya hukunta muka kasance rayayyu a wannan safiya ta Lahadi wacce take yau goma sha tara ga lissafin Ramadan a cikin wannan shekara ta 1447 bayan hijiran fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda yake daidai da yau takwas ga lissafin Maris a kalandar yan albashi shekara ta 2026 kuma za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba a daidai irin wannan lokaci na bayan sallar asubahi muna addu'a Allah madaukakin sarki a zurta mu da ikilasi ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma yin aiki da daidai din har zuwa lokacin da numfashin mu zai kare muna ci gaba da bayanai game da annabi isa dan maryam ta yadda mala'ika ya gaya wa mahaifiyansa cewa ta yi haƙuri hukuncin allah ne ya sa allah ya hukunta ta samu ɗa sunansa isa kuma za ke kiransa isa ɗan maryam ta yadda zai fara wa mutane magana tun yana cikin tsumban goyo kuma haka zai ci gaba da yin wa'azi har zuwa lokacin da allah zai sa rayuwarsa ta kare daga nan allah maɗaukakin sarki sai ya ce
مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأهل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط
ubangiji madaukakin sarki ya ce shi isa ɗan maryam wa yu'allimuhu alkitaba Allah zai ilmantar da shi sanin littafi wal hikima alkitab bi ma'ana zai iya rubutu da karatu cikin hikima ta Allah madaukakin sarki ba tare da malami ba wal hikima kuma Allah zai hore masa yalwan harshe wurin yin sharhin ma'anonin ayoyi da aka saukar masa a cikin littafin sa na Injila wa Taura kuma yana da ilimin at-Taura wanda taura ta annabi Musa annabi Musa ya zamani ya shuɗe kafin nan aka zo aka haifi annabi Isa dan Maryam wal injil sannan littafin da zai amfani da shi a matsayin wahayi sabo bayan at-taura shine wato littafin linjila kuma shi yasa zaka ji suna ce old testament da kuma new testament wato old testament tsohon alkawari shine littafin annabi musa a taura ke new testament sabon alkawari wato littafin annabi isa dan maryam wa rasulan ila bani isra'ila sannan shi manzo ne wa iyayen bani isra'ila a iya su aka aiko shi anni kad ji'tukum in yazo zai gaya musu cewa ni da kuke kallo Allah ya aiko ni ne na zo muku min rabbikum daga wurin ubangijin anni akhluqu lakum min at-tin zan yi cakuɗa yumbu in halitta muku ka hay'ati dairi in yi mutum mutumin tsuntsu fa anfuku fihi sai in yi fura a cikin tsuntsun a cikin yumbun fa yakunu dairan bi iznillah sai ya tashi ya fara ya shiga cikin shawaki cikin tsuntsaye yan uwansa ubrihul akmaha kuma nakan iya warkar da akma makahu wal abrasa da da da, da kuturu wa uhiyal mauta bi iznillah kuma nakan rayar da matattu duk wannan yana faruwa ne da izinin Allah wa unabbi'ukum bima ta'kulun kuma zan ba ku labarin abubuwan da kuka ci wa ma tadakiruna fi buyutikum da kuma abin da kuka jibge a cikin store store ɗinku inna fi zalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin wannan yana daga cikin ayoyi ababen lura da za ku gane Allah ne ya aiko ni in dai ku masu imani ne na gaskiya wannan za mu iya tunawa jiya da muka yi wannan bayani muka yi wannan batu muka ce wannan fa yana da bambanci da abin da muke kallo wanda yake faruwa na yau da kullum wanda musamman malaman makaranta suna fuskantar kalubale a wurin yara da suke fitowa a irin wasu gidaje a cikin al'umma za ka ga yaro an zo ana wasa ya ce la na gane kosai kuka ci da koko sai a yi ta rikici to da ƙyar malaman makaranta da ɗan hikimomin da Allah ya hore musu za su danne abin kar ma ya fita wajen makaranta amma tabbas ana samun wannan to shi kuma wannan wani abu ne na siddabaru a yau din nan kana so kai ma sai ka shiga ciki yawa kawai wani abu ne na siddabaru kuma shi wannan siddabaru din ba iya hausawa bane suke yin sa ba iya yan arewa bane suke yi sannan ba iya yan kudu bane suke yi ba iya yan najeriya bane kadai suke yi ba iyayen afirka bane suke duk inda yan adam suke rayuwa ana wannan sun dabar shine da hausa sai a ce maita ko a ce mayu da turanci suna kiransu da sunaye mabambanta suna ce musu vampires ko a ce witch witches mayu ko vampire community su ne masu kama mutane mutum yana kwance mafarkin su sun kama shi da turawa da larabawa da inda duk wani yare da kawai duk inda ɗan adam yake rayuwa ana wannan shigantaka shedan ne yake koya wa mutane wannan iya shegen ta hanyar amfani da wasu shedanun aljanu ya'yansa a yau din nan kamar yadda na faɗa kai ma kana so zaka iya shiga cikin bonfire community ko kuma uh, secret societies ko a ce witch witches kai ma a ce kai ma daga yau ka zama witch ce a gawa ne ga na mayewa ne ko cultism shi kenan mutum sai ya shiga ana fakewa da wannan da haka su masu irin wannan ba sa iya sanin mai ka ajiye a gida amma da ka zo za su ga ganan hanjin cikinka yana juyawa ga abin da ka ci tayi bai ma gama sauka ba kana da loman karshe da ka jefa a bakinka sai ka kurkura baki ka tafi masallaci kana zuwa zai ga ganan loman ba ta gama sauka ba tana gangarawa cikin tumbinka yana kallon komai a cikin cikinka amma fa wannan su dabaru ne wato shi kuma annabi annabi isa dan maryam nasa ana kiransa mu'jiza wannan kwatankwacin sa shine kwatankwacin abin da annabi musa alaihi salatu wassalam Allah ya hado shi da shi a zamanin fir'auna wanda a zamanin fir'auna sun yi imani da tsafi shi yasa ma da aka tashi sai aka ce wa fir'auna ya tura lungu lungu da sako sako wa ba asfil madain hashirin a tura duk manya-manyan biraye misali kamar najeriya ne ya ce a tura manya-manyan biranen nan 36 a ce a yi gasa a kowane birni 36 har da abuja 37 a zaɓo masa manya-manyan gaggagaggan matsafa na kowane jiha misali nan bauchi ne sai a gwamna shugaban ƙasa ya ce masa ya zaɓo matsafa da haka sai gwamna kuma matsafan ba a ce a kai su duka ba ɗaya ake so a tura da haka sai gwamna ya zo ya sa ciyaman na karamin hukuma guda ashirin su zaɓo masa kuma su ɗin kafin su yi su tabbata lungu-lungu da saku-saku a yi screening na matsafa in anan dambanne sai ciyaman ya saka duk lungu da sakon damban a zo a haɗu a birnin damban local government headquarter a yi gasa wanda ya zo na ɗaya shi za a ɗauka a tura bauchi in an je bauchi aika tagun sun yi misau sun yi sauran local government sha tara sun yi sai kuma a haɗu wannan na ɗaya na ɗaya an haɗa su a bauchi ta yiwu a haɗu a abubakar tafa player stadium bauchi sai a sake gudanar da gasa a bige a zaɓi guda ɗaya wanda shi ne za a tura abuja wannan shine abin da fir'auna ya kafin aka hada su da annabi Musa wai an zuga fir'auna ne an ce masa ai Musa din matsafi yake saboda haka in kana son kure shi ka tara matsafa in matsafan sun zo sun gama haduwa amma fa kafin a yi sai aka bashi wannan salon da na faɗa wa ba asfil mada'in ka aikawa biranen da suke karkashin daulanka ka gaya musu cewa tu yadda za a yi a yi gasa na duniyar matsafa na wannan lungu da sako din an gama a fitar da gwanayen tsafi su za a turo masa abuja ma'ana su za a turo masa misra cikin yadda shi fir'auna yake da kujerar mulkinsa kuma hakan aka yi bayan an zo ta yadda za ka gane tsafin nasu fa ya kai tsafi da aka buga shi kansa annabi musa alaihi salatu wasalam ya tsorata haka allah madaukakin sarki ya faɗa saboda gwanayen tsafi ne na ƙarshe don haka in ka ɗauko wancan batu na annabi Musa ka zo ka alakanta shi da annabi Isa ɗan Maryam da yake bayyana wa mutum me ya ci da ma me ya ajiye a matsayin sto a cikin gida to duka wannan da kuma abin da muke kallo yana faruwa a yau abin da yake faruwa a yau na lalatan matsafa wanda tsafi din nan dai bayan ce gaske mai yin sako tsafi gaskiyan mai yinka mutane sukan yi tsafi mu a yanzu a nan masu yawo da tallan wannan tsari na secret society ko cultism din sukan ce waye zai sai maganin reni eh sai maganin reni ka huta da da da ka huta da masu yi makallan banza suna kira abin maganin reni to kaga dai wani abu ne wanda mutane sukan iya yi a kowane lokaci za ka shiga ne ta hanyar gabatar da wasu alƙaluma da su suke bukata na sadaukarwa wa aljanunsu ko kuma dai wani abu daban wanda su suka san me suke yi kafin mutum ya samu shiga ta yadda kuma zai ke iya ganin abubuwan da suke gudana a jikin ɗan adam na kan iya tunawa lokacin muna yara in firamare akwai wani makaho in za mu tafi firamare mukan zolaye shi zolayen da muke masa ko ba wai zagi ko jifansa muke ba na san yaro da son abin dariya an magani sai mace sannu malam makaho to in an ce masa sannu malam makaho shi kuma sai hangulo ya ce to sannu mai gani har hanji har hanta har huhu har saifa na kan tuna wannan abin koyaushe sannu malam makaho ba zagin sa muke ba amma mu wannan martanin da yake mana shine yake ba mu sha'awa muke gaya masa sannu malam makaho in ka ce masa sannu malam makaho zai ce yawwa sannu mai gani har hanji har hanta har huhu har saifa kai kana gani wato har cikin mutum kana kallo ke shi ma ya mai da amsa tun da kace masa makaho to kai kuma maye wanda su kansu mayu ba sa so a ce musu mayu amma su a yankin turawa su ma ba sa yadda a ce musu haka don haka kamar yadda nan muke da a ce a ce iyan dodo misali za ta zo ta kama mayu ko kuma ce ga sarkin mayu zai zo yi bikin kama mayu yadda dai muke ganin al'adar mu anan ake yi wallahi haka a can kasan turai din da larabawa da ko'ina da yankin iyamurai da yankin yarbawa ga wanda suke kalla wa social media za ku ga wani ma an kamo shi an sa masa taya an kona wai saboda menene sai ku jance saboda ana zargin maye ne ya kama wani a yankin iyamurai kenan mu kuma nan haka ne ko mu kuma nan da babu daman a irin wannan konawa sai ku jance Allah kaɗa masa duka an yi jina-jina da shi an kai shi asibiti da ƙarshe sai ya mutu ko kuma a ce a kai shi wurin sarkin mayu a ina a adamawa ko mai tuwo ne ko mai menene sunan nasa oho to sai a ce duka wannan masu girin wani abin su dabaru akwai wanda ma in an kawo ko a turai din da wanda suka san yadda ake ko kuma nan yankin yamurai ko yarbawa akwai wasu abubuwan da ake haɗawa na itatuwa in an ko kai ne yanzu aka baka zaka fara sambatu abin zai buga maka kwakwalwa ne fara tuno maka abubuwa daban-daban sai kai ta surutayya hallucination tana faɗa abubuwan da ba kai kai ba ma a ce kai kai shi kenan to shi yanzu wannan ya ci kasuwa don haka yadda muke da irin su sarkin mayu haka yankin turawa da larabawa su ma a wannan janibi na irin wannan shagantakan suke da witch hunters haka ake kiransu to amma mun dawo kan annabi isa dan maryam shi nasa mu'jiza ne dan ya gagari masu aikata aika aika a tabbatar musu da cewa nasa a tsari ne na Allah madaukakin sarki da ya bashi a matsayin aya shi yasa ya ce dama na zo muku da aya daga wurin ubangijinku kuma shi yasa daga ƙarshe Allah ya ce inna fi zalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin wannan fa abin da yake faruwa nan ba ku labarin me kuka ci da abin da kuka ajiye a store store a gidanku yana daga cikin ayoyi da za ku gane girman Allah da dai ku masu imani ne sai Allah ya ce wa musaddiqan lima bayna yadayya kuma ni Isa dan Maryam na zo ne dan na gaskata littafin da ya riga yi littafi na zuwa littafin da ya riga yana wako shine littafin at-taura at-taura shine babban littafin yan bani isra'ila wanda babu ya shi ko linjila din bayan sa take bi shi yasa tsakanin annabi Musa alaihi salatu wassalam da annabi Isa dan Maryam akwai annabawa masu yawan gaske ai ta yadda zaka gani ma akwai annabawa shi kansa annabi Musa yana tare da dan uwansa Haruna wanda dan uwansa Haruna shi annabi Musa ya roki Allah ya ce a baiwa dan uwansa Haruna ya zamo shi ma annabi kamar yadda yake shi ma annabi kaga Allah ya musu gata ga annabi Musa ga kuma dan uwansa annabta duk a gida daya dan uwansa Haruna yana wa'azi amma da littafin at-Taura shi bai da littafi nasa kuma duk annabawan da suka zo har zuwa kafin a bayyana annabi Isa dan Maryam duk annabawan da suke tsakanin annabi Musa da Isa ba su da wani littafi sai littafin annabi Musa alaihi salatu wassalam kuma an yi annabawa masu yawan gaske a wannan tsakani din to don haka annabi isa ya ce ni na zo ne don na gaskata muku da abin da ya riga ne na littafin attaura wali uhilla lakum ba'da allazi hurrima alaikum kuma na zo don in halatta muku wani bangare na nau'ikan abinci da tsare-tsare na dokoki wanda an haramta muku wajitukum bi ayatin min rabbikum yana ƙara maimaita muku na zo muku da hujja bayyananna daga wurin ubangijinku fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa ati'uni ku yi mini biyayya wannan shine sako da annabi isa dan maryam yake dauke da shi kuma shine abin da ya isar musu Allah ya bashi mu'jiza ta yadda yana iya rayar da matacce yakan iya farkar da wanda aljani ya make ya dawo da shi cikin hayyacinsa yakan iya warkar da gurgu ko makaho nan take kuma in idon ya warke ya warke kenan kamar yadda muka faɗa a jiya duk wata mu'jiza da ake kallo wani annabi ya taɓa yi a baya da aka tashi turo shugaban dukkanin halittu kuma shugaban dukkanin manzanni da suka zo duniya da wata mu'jiza sai Allah ya haɗa masa duk mu'jizozin da wani annabi ya yi a baya mun san Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama shi kada yana da wannan mu'jiza din wanda mun yi misali jiya da annabi Musa alaihi salatu wasalam idan mutanensa suka ji kishin ruwa sai ya ɗauki sandansa ya daki dutse sai dutse ya buɗe musu kan famfo guda sha biyu amma shi ko manzon Allah kaga wannan ya zama kamar akwai mushakka sai ya ɗauki dutsen ana tafiya da shi dan kamar yadda malamai suka faɗa dutsen nan da ya tafi da wa annabi Musa da kayansa shine dutsen da ake tafiya da shi ne in sun ji kishin ruwa sai ya aje a rankwashe shi sai ya buɗe kan famfo sha biyu kowa ya ɗiba ya sha ya yi bukatunsa amma annabi kuma an samu ruwa kawai zai zo ya tsoma hannunsa ne in yi haka zartun ruwan da zai biyo wannan yatsa shine kowa zai cika salkansa mai wanka ya ɗiba ya yi wanka mai dafa abinci ya ɗiba ya dafa mai duk wata bukata na ruwa sai kowa ya wadatu da bukatar ruwa manzo Allah sai ya rufe hannunsa haka shikenan ruwan ya tsaya sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yayi magana da tsuntsuwa tsuntsuwa in kana ga Annabi Suleiman yana magana da tururuwa ko to manzo Allah yana magana da duk wasu kwari da dabbobi sallallahu alaihi wasallam idan ka ce Annabi Dawuda yana sauraron maganganun suwa dan gidan Annabi Annabi Dawuda baban Annabi Suleiman yana jin muryar duwatsu suna taya shi tasbihi ya jibala awwi ma'ahu wa tayr annabi dawuda yana cin wannan to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sallama suke masa raƙumi ya taba zuwa ya kawo manzon Allah kuka cewa ga nan yayi ta wahala wani mai gidansa ko mai gidan yana nema ya yanka shi manzon Allah ya kira mai gidan yace kai masa hakuri kuma aka kyale shi raƙumin yana kuka manzon Allah ne yake hawa kan mimbarin sa kututturan dibino a masallacin sa na Madina yana kuduba sai wata rana daga cikin sahabbansa wani gwanin kira daga cikin kafintoci ya sassaka wa manzon Allah mimbari sabo aka kawo sai ya ce a ɗauke wannan da aka ɗauke ya yi ihu shi dibinan wanda kowa ya ji ihun da ya yi yana kuka yana gaya manzo Allah yanzu shi haka za a yi masa sai da manzo Allah ya bashi hakuri kafin ya daina wannan sauti da kowa ya ji aman sauti din manzo Allah yakan yi magana da itatuwa da suke busassu kaga in mu'jiza ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wannan kuma a ce wai ga nan mutum idon sa baya gani ko ido ya cabe dauki da za a tafi yakin tabuka sai da Ali bin Abi Talibin yana zaune a cikin hemansa a cikin tentinsa duk sauran sahabbai sun taru a gaban manzo Allah shi ko bai zo ba saboda idon ya manne kamar ka ce yana da ciwon Apollo mai cabe ido idon ya kasa budewa manzo Allah da ya zo ai ya tara su ya ce Allah madaukakin sarki zai ba zai zai sa in ba da tuta ma wani mutum guda ɗaya gobe la'uta yanna rayata gadan rajulun yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu ga wani daga cikin ku wanda yake son Allah da manzo kuma shi ma Allah da manzo suna son sa yaftahu Allah ala yadayhi Allah zai bada nasara a hannayensa anan fa sayyidina Umar yace babu wani daga cikin mu face yayi burin a ce ina ma shine wanda wannan ya samu yabo daga harshen Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana son Allah Allah da manzo ma suna son sa sai da aka zo washe gari aka taru kowa yana cin cirin dodon manzo Allah ya lega ya ce a zo mana da kai nake zo in baka jagorancin wannan rindina din amma da ya leka ya leka sai bai gani bai ce aina ali bin abi talib ina ali dan abu talib aka ce manzon Allah huwa yashtaki aina idanunsa guda biyu duk sun cabe baya gani manzon Allah sai ya ce eh to tunda dai haka ne tura masa ku ce ina neman sa ku taho min da shi aka je aka ɗauko sai dina aliyu aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ido a caɓe baya iya buɗe idanu annabi sallallahu alaihi wasallam fa basaka fi ainihi ya masa tofi da yawun bakin sa idan wa da'alahu sannan ya masa addu'a ga albarkan yawun bakin annabi ga albarkan addu'an manzon Allah fa bara sai nan take fantsan nan ta kwabe ta zube kowa yana kallo nan take fa ba wai a sai da ya je kafin washe gari ba daman yau din ne za a tafi yaki kuma yau din tun kwana biyu yana kwance ba iya fita to yanzu gashi an kawo shi an yi tofiya idan kwantsa ta zagonye ta kwabe idonsa ya share babu alaman jajajajen nan da jajayen jijiyoyi na ido na alamun ciwon ido ka allam ya kun bihi wajen haka mai ruwayan hadisin ya faɗa kai ka ce da man bai taɓa yin ciwon ido ba kuma har sai na aliyu ya bar duniya bai ƙara yin ciwon ido ba har ya bar duniya saboda albarkan addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga idan mu'jiza ce ta wani annabi misali yana magana da itatuwa ko yana magana da tsuntsaye ko yana warkar da makaho ko wani mai jinya to shi ko manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi duka nasu din annabi ya mallaka duka dan zaka samu kowa nasa daban ya mallaka shi annabi Musa sanda ne wannan kuma ya shafa ne ka warke wancan yana jin maganan dabbobi da sauransu to manzon Allah sai ya zama duka Allah ya bashi ya tattara masa saboda shine shugaban dukkanin manzanni kuma limamin manzannin gaba daya dan ya musulmanci a masallacin al-aqsa lailata usriya biya a daren da aka yi isra'i da mi'raji da shi dan haka shi annabi isa da maryam anan sai yake cewa musaddiqan lima bayna yadayya ni na zo ne in gaskata littafin da ya ga yana wa zuwa shine at-taura wal uhilla lakum dan in halatta muku domin su a tsarin rayuwarsu akwai abubuwan da aka haramta musu saboda tsaurin kai irin nasu yana daga cikin haramta musu cin kitse da sauransu annabi musa a zamaninsa aka yi ta yi wannan dokokin saboda tsaurin kai irin nasu da annabi isa ya zo sai aka sassauta wasu shari'o'in da aka yi na tsauri domin a sauƙaƙa musu gudanar da sabon tsari shi yasa masu da kansu suke cewa tsarin da annabi isa ya zo da shi wai new testament wato sabon alkawari tare da cewa bayanan ciki din da bayanan cikin attauran kusan duk iri ɗaya ne illa 'yan bambance-bambance kaɗan wanda ba a rasa ba allah maɗaukakin sarki ya ce sai annabi isa ya ce musu ku ji tsoron allah ku yi mini ɗa'a idan mutum bai ji tsoron allah ba baya iya wa manzo ɗa'a dan zai iya ɗauka cewa shi zai iya wa kansa komai kamar yadda a cikin mutanen annabi musa aka samu ne da ake ce masa ƙarun da talaka ne sai allah ya wadata shi wanda ya ga wadata sai ya rena hatta annabi Musa din ya rena kuma duk wasu wanda da suke tare da shi wanda daman wadata ta kan saka mutum irin wannan abu kalla innal insan la ya daga an ra'ahu stagna daga ƙarshe dai Allah ya halakar da shi shi har yanzu yana nan yana ta nitsewa cikin ƙasa sai ranar tashin alkiyama za a fito da shi to in mutum bai kiyaye Allah ba ya zama mai tsoron Allah tabbas zai wayi gari daga cikin masu reni kuma da zaran ka rena bayin Allah to Allah ba zai kyale ka ba za ka hada da sakamako mummuna Allah sai ce inna Allaha rabbi wa rabbukum annabi Isa dan Maryam ya ce ku sani Allah shine ubangiji na kuma kuma shine ubangijinku fa'buduhu ku bauta masa haza siratun mustaqim wannan shine hanya miƙaƙƙiya siratullahi mustaqim hanyar Allah madaidaiciya ita ce miƙaƙƙiyar hanya ɗoɗar kamar yadda Allah ya ce wa alallahi qasdus sabili wa minha ja'ir walau sha'a lahadakum ajma'in ji Allah hanya miƙaƙƙiya ɗoɗar da babu kwana alallahi zuwa ga Allah take tafiya amma sai dai wa minha ja'ir a tattare da ita akwai shaidanu masu karkatarwa masu fanɗarar da mutane su hana su bin tafarkin tsira kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana siffanta wa sahabbai cewa ku lura suka kewaye shi sai ya ɗauki hannunsa mai albarka ya zana dogon layi da Allah ya ce wala tattabi usubul a cikin suratul an'am fa tafarraqa bikum an sabili kada ku bi lawanin shaidan ballantana masu farraka ku daga hanyar Allah mai gaggiya dodar guda daya da ya zana layi sai ya ce haza siratullahi almustaqim wannan ita ce hanyar Allah mai gaggiya da babu kwana sai kuma ya zana kanana kananan layuka dama da hagu na wannan dogon layi guda ɗaya da ya zana sai ya ce wa hazihi subul wannan kuma su ne a subul wato lawanin shaidan a kowane ɗaya daga ciki in ka wuce na farko ta yi na dama ka wuce to na hagu zai ja ka in ka wuce na hagun na dama ta nan zai ja ka haka za ka yi ta yi har zuwa lokacin da za ka kai magaci kai magaci ko shine ka kare rayuwanka salin alin a duniya ba tare da ka aikata shirka ba muna roƙon Allah ya ba mu ikon yin haka domin akwai hatsari ga mutum yana rayuwa ka'in da na'in akan tafarkin addini sai ya je daga ƙarshe ya karkace ya koma aikin shirka akwai wani da ake bada labarinsa a nan gombe mutum ne mai ƙoƙarin addini shikenan sai ya haɗu da larura ta rashin lafiya rashin lafiya aka yi aka yi duk wani mataki na jinya abu ya gaga ya ƙici ya ƙi cinyewa daga ƙarshe yin uwansa suka ce ai ba abin da za a yi sai an masa girka mun san girka ai aka je aka kira 'yan bori aka taru a kofar gidansu aka lallaba masa bargoca a kansa aka kwana ana garaya shi shugaban gudanar da wannan girkan dab da lokacin asuba wai za a buɗe a ga ya warke ana buɗewa a shi shi tun da daren ya mutu wanda wannan ya jawo wa shi mutumin suka da dai abubuwa tare da cewa ba shi ya ce a yi masa ba yan uwansa ne suka matsa dole aka yi kuma amma dai karshe karshen sa ta zama mummunan karshe wannan Allah ne masani ha ta yi Allah zai kama shi da laifin haka ta yi Allah ba zai kama shi ba wannan Allah ya baro kansa sani amma dai wannan shine illa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu bil khawatimi ana auna ayyukan mutane ne da me suka cika ba da me suka faru ba abun tsoro shine manzon Allah ya ce lalle ɗaya daga cikin kullu ya amalu bi amali ahlil janna zai yi ta aiki irin na yan aljanna wanda kowa ya shaida wannan irin aiki na yan aljanna ne hatta ma ya kunu baina huwa baina ha illa sira har sai ya zamo tsakaninsa da shiga aljanna sauran zira'i ɗaya dan taki ne kawai fa ya amalu bi amali ahlin nari fa da kulaha sai san tsiya kwashe shi ya aiki irin na yan wuta kuma sai ya shiga wuta din sai ya ce wa inna ahadakum kuma ɗaya daga cikin ku la ya amalu bi amali ahlin nari zai yi ta aiki wanda kowa ya san irin wannan aikin da yan wuta ne hatta ma ya kunu bainahu wa bainaha illa zira har sai ya zama tsakaninsa da shiga wutan shi ma bai fi zira'i ɗaya ba dan taki ne ya rage fa ya amalu bi amali ahli aljannati fa yadkhulaha sai ya kauce ya miƙe dodar ga tafarkin tsira sai ya zamo zai yi aiki irin yan aljanna kuma sai ya shiga to kaga ba da me aka faru ba farkon ba ƙarshen wannan shine kuma abun tsoro babu wanda ya san da me zai ci ba la tadri nafsin ma za taksibu gadan wala ta dari nafsin bi ayi ardin ta mutu babu rai da ta san meye za ta samu gobe ko kuma a ina za ta mutu yaushe ne ne ranar mutuwan babu wanda ya sani to akwai ban tsoro shi yasa kowane lokaci ka zamo a cikin shiri ka zamo a cikin aikata daidai kar ka kuskura san tsiya kwashe ka ka je ka kana aikata ba daidai ba kafin fara azumin nan naga an daura labarin wani lecturer ina ga ko a Niger ko kogi na manta malamin jami'a ne akwai ɗalibai wanda su sukan kama off campus ake ce musu ba sa zama a hostel sai su je waje su kama ɗakunan haya so ya je ɗakin wata ɗaliba suna fasadi sai ya mutu shi malamin sai ya mutu ga wannan zai shaide shi a cikin jami'a cewa mutumin kirki wannan abun yana da ban tsoro matuka baka san yaushe zaka mutu ba amma kuma zuciyanka tana cike da tunanin aikata barna to baka sani ba kana tsaka da barnan sai ka mutu kuma da man can kai ba halika bane a ranar da kai sha'awan barnan kuma ranar kwanan ka ya kare kana aikatawa sai a kama ka sai a ce dubunsa ne ta cika alhali kuma da can baka yi ka kai mummunan kashi wanda wannan Allah kaɗai ya san me za a yi maka. To, to, kaga dubusa ta cika kenan. A ɗakin ɗaliba. Yawwa. To, to, kaga. Na ɗaya zai wa Allah ta tuna maka. rana da ya to lalle wannan ya firgita mutane da yawa saboda kowa ya shaide shi a cikin jami'a mutumin kwarai ne ce anya yanzu wani wani ko anya shi din ne shi ku shi din haka zuwa kai ta kallon sa sai ta mutu subhanallah ba za su je ba saboda wannan ai abun kunya ta bar ɗakin mijinta ta je tana fasadi kuma ta mutu a gurin yin fasadi har yayi muni ai Allah ya Allah ya kiyaye Allah ya kare mana suriya to saboda haka yace musu inna allaha rabbi Allah shine ubangiji na ni Isa kuma ko a cikin Bible in ka je kana karanta wannan lafazin haka yake amfani da shi. Allah shi ne Ubangiji na. Allah shi ne Ubangiji na abin da yake faɗa musu ke. Ni wanda ya aiko ni haka za ka je yana faɗa, ka je ka duba duk ayoyin Bible za ka ga haka. Wanda wannan sai ka saurari irin su a irin su Professor Dauda Ojobi, masana littafin Bible wanda yake cewa shi ana gadon fastonci, fasto fastonci ana gado shi ya gada. a tasowar sai ce bai taba ganin mace fasto ba sai a gidansu ya ce mamansa fastowa ce shi ma fasto ne daga baya fandare ya shigo addinin musulunci ga wannan kana bibiyan karatuttukansa za ka ga ayoyin da suke magana akan isa ya ce shi fa ba allah ba ne a bible allah ne da ya aiko shi ubangijinsa allah shi ya aiko shi ya zo ya mutane wa'azi amma duk da haka sun makance sun ɗauki isa a matsayin allah ko kuma ɗan allah wanda duk wanda ya yi wannan da nassin alkur'ani sunansa kafiri laƙar kafarar lazina da lafazin da Allah ya amfani da shi kenan laƙar kafarar lazina ƙalu inna allaha huwal masih ibn maryam duk wanda ya ce isa dan maryam Allah ne to kafiri ne sunansa yawwa ai wannan faira din ba ta rasa nasaba da tsarin yahudancin kwarai da gaske akwai wani abu a lullube Allah ya saka wa malam tijjani lawan da alheri yana ta kokari wurin faɗakarwa da wayarwa mutane kai su fahimci illan wannan abu don su kirista suna da mungun nufi akan musulmi shi yasa in ka ɗauki maganin wajobi da yake cewa mai ta tsini bai taɓa kwana ɗaya ba a duniya a matsayin musulmi har ya bar duniya kuma wajobin nan farin yana rayu har yanzu yana raye gidansa yana malali locus a kaduna ya taso daga benue din ya dawo kaduna saboda barazana da suke masa na lafiyarsa da a can benue ya dawo cikin kaduna yana da gidansa nan ya kuma ce kan ne ta shirya mai tasiri kuma babu wani kirista a yau ko tun a jiya din tun a lokacin da ya faɗa har yau babu wani kirista da ya ce ojo bi ƙarya yake musu da shi aka yi gwari yana cikin tsarin lokacin yana arni kwarai da gaske da shi aka shirya da mai ta tsini rabaran peter jato kwarai ce duk wannan du ya ce yana fada babu wani wanda ya musa cewa wai ba kirista bane suka kawo mai ta tsini dama su hudu ne biyu an tura su kasar larabawa aka tura da ya kamaru aka tura da nijar na larabawa ne suka mutu dinsa ikon Allah na kamaru aka kwaro ne zo Najeriya na Nijar ma ya mutu shi kenan shi kuma wannan sai zama shine wanda mai cika mission shi Muhammadu Marwa eh kafiri ne kuma yazo yana wa mutane limanci mai tasiri damin manufan shi fa ba musulmi bane kawai an tura shi ya koyi larabci ne sai ya zo kuma har tafsirin qur'ani yake kuma abin da ya sake ce masa mai tasinan dan isgilanci ne in yazo zai masu kaza da kaza Allah ya tsine musu ya ce Allah ta tsine musu to sai ya ce Muhammadu mai tasini sunansa Muhammadu kuma shi duk abin da ya zama haramun a musulunci halattawa halal ne a wajen yana halattawa gasu lakwar yamma ya faru su bisilan da ake mata manko da masaka
duk layinsu ne wannan masu suka to kaga in dai ba gwamnati ita ta take renon abun ba to tun wuri ta dakata ta dakatar da waɗannan su masu sukan tun da wurin ba ka ba kuma za su yi illa illan da control ga ga nan wannan ana ta fama da shi yanzu duk da ya a can 2009 ne ko da takwas har yanzu ga shafin bai gare ba yan babu boko kuma su ma dula wani irin wannan abu in shi ne suka shigo wannan tsarin haira wanda kowa Allah ne a wannan tsarin kuma ba a sallah tun farko an dan sauka a kansu amma dai duk da haka suna nan suna rarakan mutanenmu na karkara shi kuma mutumin kauye in an zo an ce masa annabi shi ke shi masoyin manzon Allah ne dan haka komai zai iya yi ballantana kuma sai zuwa ku dan wani romo romo za ka rungu da kiɗa da mata za ka rungumi mace za ka yi lalata da ita wai cikin son annabi ne wanda baya cikin wannan tsari shine zai ganka matsayin mazinaci amma kai kuma aikin lada kake yi wa iyasu billahi Allah Allah madaukakin sarki ya kawo eh ba ba a sallah wai idan ka ci gaba da yin sallah Allah bai da masaukin da zai ajiye ka saboda ka girbi duk wani masaukin da Allah ya tanada dan haka in kana son shiga aljannan da Allah ya maka sai fa kana hadawa da dan tabe taben ladan ka yayyawa kuma saboda tsaban mota sun yadda manzon mai addinin fa da kansa sallan yayi ta yi ya yi wal muza gashi in ka ce qur'ani zallan kake to Allah ya ce qumil laila illa qalila har su kumbura gafinsa suke saboda gudanar da ayyukan ibadan sallah haba sallah a'udhu billahi shi yana ga ya tashi